Allah sarki ya kawo mana rana ta laraba kamar goma ga watan sha'aban hijira kan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu a kalandar nasara kuma kamar ashirin da hudu ga watan uku dubu biyu da ashirin da ɗaya kamar yadda aka saba muna karatu a wani littafi mai albarka na tattasul maudu ya kamila maudu na babban malami ibn qayyim al-jawziyya Allah madaukakin sarki ya mai rahama wannan kuma shine darasin mu na arba'in da hudu muna cikin babban baki baki na tara kenan a jerin girba bukan littafin wanda ya zo daidai da matsaloli na kaciya kama daga ma'ana da hukunci da yadda ake yi da sauran al'amura da dama da ke da alaƙa da wannan aiki na ibada ko muna cikin fasali da biyu inda malam ke tattauna mana kaciyar da annabi ibrahim alaihi salam ya yi ko sauran annabawa annabi ibrahim alaihi shi ya fara yin kaciyar da kuma annabawan da suka biyo bayan shi su ma sai suka zama masu yi to shine ma da yake ya kulla mana babi da tattauna wannan matsalar za mu tashi da yake ta wata da karna riwayar ta yahya ibn sa'id بسم الله الرحمن الرحيم ملك الدوافر ذكرنا حقيقة هم أنبتا رواية يحيى بن سعيد رواية يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب سعيد بن المسيب عن أبي هريرة تخالف هذا سيدنا أبي هريرة وقت في ساقة موتة amma yana nufi ishara zuwa ga riwayar da muka mutu shi ke maganar cewa annabi Ibrahim alaihi salam ya yi kaciya a cikin tana ibrahim alaihi salam wa huwa kullu da sana bil kasu wannan riwaya yake isharar zuwa gare ta ta imam bukhari ya fitar yace to akwai riwaya ta ya ya sun sai daga sai ibn al-musayyib da abi hurairah radiyallahu an wacce ta saba ma wacce cewa maganar shekara 80 wannan riwaya ita ba 80 take ba kuma da ce ala annal walid ibn muslim cewar shi walid dan muslim wanda yana daya daga cikin isnadin kada kana akbara min auza'i ya san mamul auza'i ya bani labari ayya ayya ibn sa'id an sa'id ibn musayyib an abi hurairah ya rafa daga sayyidina abi hurairah shi kuma sayyidina abi hurairah ya daga hadisin zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam yace istakana ibrahim wa huwa ibn 20 wa 100 sana Ibrahim Khalilullah ya yi kaciya yana da shekara ɗari da ashirin kuma har ta ba da zafi ta tamanin da sana tamanin da sana sannan yana da shekara tamanin bayan nan wa hada hadithun ma'ruf wannan hadisi ne da yake da illa a tsarar mafaka ya saba ma wurwayar da ta fi bai tana da take ciki kuma na illa فقد رواه جعفر بن عوف وكلمة ابن إبراهيم أن يحيى بن سعيد عن أبي هريرة قول والمرفوع الصحيح أولى منه والوليد بن مسلم معروف بالتدليل إذن جعفر كان أول بإكرمة ابن إبراهيم سروي حديثي لدى يحيى بن سعيد وانا حديثي كان لدى أبي هريرة قوله wannan maganar aka fito ruwaito ta imanin jama'a wal marfu'u sahihun aula min riwayar da ta tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ta ta abin da zaka tsayar da shi kan wani sahabi ko da ya inganta musamman an samu cin karo yace wal walid ibn muslim domin shi wancan mutum da ke cikin wancan isnadi da ake cewa al walid ibn muslim ma'arufin fi tadalisi ya shahara da tadalisi tadalisi shine a hausa za mu yi tabbaki maguni to shi wannan tadalisin da wannan mutumin yake yi yana cikin mafi sharrin tadalisi dan yana yin tadalisu ta suriya ne an ce tadalis shine mutum ya yaudara ko wata jama'a ta yadda a cikin isnadi zai shira mara kyau da garda gane ba wanda sai kwararren gaske to irin wannan shine mafi munin nau'in tadalin din tadalin din da yake ana suna ce mai tadlisul taswiya misali yanzu a ce ga wanda kai karatu a wajen shi wanda a ka'ida za ka faɗi a wajen shi kai riwaya sannan wanda shi malamin naka ya riwaya a wajen shi ma yana mai yiwuwa ma malamin malamin malamin naka shi ma yana nan kenan kaga dukkan sun haɗa asali daya zamani daya to shi kenan kai kai ne mai riwaya malamin ka kuma yana da kyau duk riwayar shi ana karba amma malamin malamin ka bai da kyau kama malamin malamin malamin ka kuma yana da kyau kuma ga cikin zamanin su daya idan ka tashi sai ka ce ka ji daga malamin ka shi kuma malamin ka madadin ka ce ya ji daga malami sai ka tsallake sai ka ce ya ji daga malamin malami amma inda wayen yake shi ne ba za ka ce shi ya ce haddasa ni ba sai za ka yi cewa haddasa ni bakar shi ne malamin ka shi kuma ya ce haddasa ni zai haka ya kamata ya ce an muhammad ko kuma haddasa ni muhammad idan ka tashi ka zo ka ce haddasa ni bakar sai ka tsallake zai sai ka ce an muhammad in mutum bai doro ya ga zai mai kyau ne muhammad mai kyau ne na fesnadin ya sha kama amma da yanzu ga ce akwai alamun tambaya na ɗaya dai shi wani ni ana tuhuma ta da kadari to wannan tuhumar za ta sa a rika bibiyar islafi na kaf da kaf tun da na ce an ai malamai kawai sai su jiran mawurin ita wannan an din ne ya kawo ta in ce haddasa ni ba zan ce ba zan ce ba ka ce haddasa tunda dai kun gane sako ya isa a bai haka saboda a wancan lokacin hatta marasa mutunci suna tsoron su ƙarya amma yanzu in wannan binciken ya zai zo ma sai a ɗan da rantsuwa kuma ƙarya ita amma su su ce haddasa ni bayan ba su aka faɗa mawa ba ba za su iya ba to za ka ji ana zargin shi da tajlisul tafiya har yake ni a da mare alhakim ibn hajar al-asqalani a cikin at-taqari a mujalladi na biyu lamba mutum na ɗari a mutum na tamanin da tare yake cewa ya ce fikatun ya ce gaskiya alwalin ibn muslim iya nagarta mutumin ya kai yana da nagarta lakin na kasiru tadalisi wal taswiya sai dai yana tadalisi kuwa uba ta da jisul tasmiya wanda yana cikin mafi sharri kaga can fika ta wajen dabi'u da aqida da imani ba da matsala da shi matsala shi kai wannan magudin da yake kuma da yadda Muhammad ibn Ishaq bin Sirai kuma da yake kala Haitham ibn Kharija Haitham dan Kharija ya ce ibn Hajar a cikin tahdhibul tahdhib ya faɗi ya tattauna wannan mutum a mujalladin shi na sha ɗaya aka cikin mizan da ya fi da na imam zahiri aikan ibnu kadi ta ce kun fi dalilin ibnu muslim shi wani adon ibnu muslim fa amma san shi a haka malamai da ɗalibai kuma ya san shi shi ne sai shi wannan ibnu kharija wata na yi same shi ya ce sai na ce mashi kada absatta hadisan auza'i duk ka bata hadisan auza'i to da ta hanyar shi yake riwaya ce ga shi nan ka jajja ma auza'i matsala kada kai ta yaya za ka ce na bata hadisan auza'i kulki ibnu khalid ya ce sai ce mace turwi an al auza'i an nafi wa an al auza'i an zuhri wa an al auza'i an yahya ibn sa'id wa ghayruka yudkhilu bayna al auza'i wa bayna nafi abdullah ibn amir al aslami wa baynahu wa bayna az-zuhri إبراهيم بن ميسرة وقرة وغيرهما ka babbata hadisan da ta ruwaito ta hanyar al-Imam al-Auza'i me yasa yace me yasa kace ne haka kaga wani lokaci makawo ne kana ganin shi ta san zungure shi to sai mun kari da ya fada miki yace kai din nan kana riwaya daga Nafi kana riwaya daga Auza'i daga Auza'in kuma daga Nafi'u sannan kana riwaya daga auza'i daga auza'in kuma daga alimamu zuhuri kana riwaya wani lokacin daga auza'i daga auza'i kuma daga ya haihu da sa'i amma kuma kar ka manta wa gayyaruka وننك يدخل بين الأوزاعي وبين نافذ عبد الله بن عامر الأسلمي إن كرويت حديث كتي أخبرني الأوزاعي عن الزهر ذاك شيء باية وحدثني to idan waninka ya ruwaito hadisin sai mu ji ya ce haddasani al-auza'i kana akhbarani abdullahi ibn amir al-aslami me yasa kai naka sannan sai ce haddasani nafi amma kai me yasa naka daga auza'i sai nafi me yasa kake tsallake abdullahi ibn amir al-aslami ko kuma waninka ya wori waya sai mu ji ya saka وبينه وبين الزهري إبراهيم بن ميسرة ماذا تذكر كثير هل أخبرني أوزاعي عن الزهري كيف دونيتي أخبرني الأوزاعي عن إبراهيم بن ميسرة قال أخبرني الزهري وقرة ونكم يسا قرة وغيرهما ونكم يسا ونس شين يقول خالد يا كي الولي ابن مسلم فما يحملك على هذا فكلمة الله يكلمك وأنه مولا ta zama malamin hadisi gulma ce amma wata aka halatta saboda gulma ce da bin kwakwafi da tonan silili da tone-tone da za a yi don a kare martabar annabi sallallahu alaihi wa sallam haka babu damuwa kenan wai me yasa kake yin haka kana sai ya ce unabbiru al-awda'iyya ayyarwi an misli ha'ula'i akwai bugun da za ku ya sa kumbin in ba kai wasani ba zai ɗauki ma'anar da yi nan ce ambala ko nabbala a ko nabbilu daga nabbala yi nabbilu ko nabbilu ana nan ce daga ambala ko nabbala daga annablu ne annablu za ka ga mutum annabi siffa nan ce nabala nabala daraja ko girma ko kima ko matsayi sai sai ko nabbirul auzariya kokari nake in tsara mutuncin auzari a yaru ya alfiske a ula a ce da riwaya daga ire-iren waɗancan mutane ba su amma ka'idar haka take sun sun da ya jawo ruwa shi ruwa kan doka ilimin hadisi haka za kullu yace sai na ce mashi fa'ida rawal auzari an haƙulai to yanzu ne kake nufi kana nufi kenan idan auzaki ya wuri waya daga waɗancan mutanen wa haƙuza wa haƙula'i bi'ab kuma waɗancan mutanen da kai ƙoƙarin tsallake su a isnadin ka na al-Imam al-Auza'i dukkanin su masu rauni ne ashabu ahadith manakir masu ruwaito hadisan ƙarya ne fa askar sahum anta kai kuma sai ka kayar da su وسيرت عن رواية الأوزاعي عن الثقات sai kuma kan mayar da riwayar ta koma riwayar auza'i daga mutanen kirki to in dai haka ne ai da da afta adina da aftal auza'iyya ai da kawo na auza'i kuma ka ku tikar da kake ta ka ba auza'i daraja yanzu mu a wurin mu kuma kawo lakanta shi ka faɗa mana gaskiyar magana al'auza iya ruwaito wannan hadisi da dane rauni ka fita kama kai dole so kake ka gyara to shi kenan idan dai ko har haka ne yanzu shi ma auza kenan zai zama kana so a tuhume shi yadda kake mudallis shi ma kake a tuhume shi da mudallis yadda muke watsar da hadisan ka ba ruwan mu da su haka ke su ma watsar da nashi ya san yi turare kana fafa fikir mai wani kashi kuma ka zo kana cewa kokari muke mai gyara kaga kin sa jabbar kenan an dare ana yin shi ya mutum da yunkuro barna yake ma zai zuke kokari mai kawo gyara to shi kenan da ibnu khalid ya faɗa wa alwalid ibnu muslim haka yace fa lam yaltafi ila qawli da yake kuma a wannan maganar ba yace komai ba to da kan bai da wata amsa kuma da zai bayar zai bar wurin ya ce haba na fahimci sun fara gane ni ban ba ma sun fara bane ya kamata sun ba gano ni kuma duniya tana nan taro su ce duk inda ka kira sunan shi kaga mutumin kirki ne in kai mu'amala za ka fi daɗin mu'amala da jama'a na ma hadisan annabi da hawan kawa sabon sun kirkin nashi ne shi zai shiga ce amma kuma mu yanzu muka saki jiki ne shi zai iya mana bannan وقال أبو مساء كان الوليد بن مسلم يحدث بأحاديث الأوزاعي ينا بعض الأباري وين أريد حديثا أوزاعي عن الكذابين ثم يدلسها عنه daga makaryata wanda Allah ya fitar da su ta isnadin da bai dace ba shi kuma sai ya kadali sun su daga gare su ya ga yadda zai ya gyara isnadin a cire shi makaryacin ko da ta hanyar amfani da hanji dama shi ne ita ce gadar yan tadali fakara tare kutuli liman tare kutuli yake cewa alwalidu ibn muslim shi alwalidu da muslim yarwi an al-awza'i ahaditha yana riwaya daga imam al-awza'i ya rawaito wasu hadisai iya inda al-awza'i an shuyukhin du'afa shi kanki a wurin awza'i ya san ya rawaice su ne daga malamai masu rauni an shuyukhin kad adrakahum al-awza'i daga malaman da ya riska kamar Nafi'u da Akafu da Az-Zuhri wa yusyidu asma'a bi'ab sai shi wannan mutum sai ya cire ya yadda sunayen masu raunin wa ya ja'alaha ala al-awzai an aqa sai ya ce auzai ya ruwaice su daga aqa kaga na ce ba ka da matsala aqa ba ka da matsala zuhur ba ka da matsala to amma galiban da kake samu tsakanin aqa da auzai akwai mutum daya to rakin sa da ake shi mutum da yake tsakanin al-imam al-awzai da imam al-aqa al-imam al-aqa da zuhur ko nafi' shi kuma cin banza ne sai za ce ainihin ta zai ke mun gyara hadisin nan da kokari a gyaggyara shi ya so wanda yake tsakanin hauza'i da alfa sai a gaida zai a cire shi mun ce haddasa na hauza'i ya ce kana asa hauza'i ya ce asa ya ce kuma ka gaskiya ne don koyi da kai ne muka zama ce tsara dauna ya ce ba ke gida ba cewa kai ya ce magajin sardauna ya ba mu labari sun ki kamar da kenan a ina a wata shekara ta haife da duk da an haife ni da bincitu shi kuma sardauna ya rasu wani lokaci 66 ya zo ta gidan Allah eh da ka san abin na Allah ne eh abin siya ne abin na Allah ne wa ka fahimta abin na Allah ne ya ce ba zai yiwu ba وقال الإمام أحمد في رواية ابنه عبد الله الإمام أحمد يأتي تكين رواية أنت عبد الله كان الوليد رفاعا أي ولنا يوم هذا حديثي وفي رواية المروزي هو كثير الخطأ ينا يوم كسكري يربو خطأ أو سود خطأ خطأ وقد روي هذا الحديث عن غير هذا الطريق من نسخة النبيل ابن الشريف أروي أن الحديث تهوى تحير كتبه عن نسخة النبيل بن الشريف wannan shi ma isnadin bai tabbata ba annabi sallallahu alaihi wasallam awwal man azafa bayka ibrahim wanda ya fara saukar baki ya mutunta su shine annabi ibrahim wa awwal man labisa sarawina ibrahim wanda ya fara taura wanzu ya sa wanzu a tarihin ƴaƴan adamu shine annabi ibrahim wa awwal man istakana ibrahim bil qadu wanda ya fara kaciya shine annabi ibrahim a qadu ko da qadu wa huwa ibnu 20 wa 100 yana dan shekara 120 مالك وهذه النسخة ضعفها أئمة الحديث ما لم حديث سوروننا ونن إسناد daga cikin sakani ma ku za a iya cikin littafin mizan da yake da lokacin da yake kaddamar akwai ibn isaka ibn ibrahim ibn nubayy ibn shari da ya zo karkashi ya kawo ne tabi ne ce isnadi ne da'if kenan dai bai tabbata ba yana nufin musamman wannan jumla ta tsarki cewa gogono 20 na sana وبالجملة ما يمكن أن أقول فهذا الحديث ضعيف معلول لا يعارض ما ثبت في الصحيح وأن الحديث دي بيروني كما ذي تكاد إلا فذي يتنكر لأبن دي تبت أبا ولا يصح تأويله لما ذكره هذا القائل kuma ba za ka yi ai tawili shi ba da abin da wannan mai zancen ya yi magana a kai bayan za ka iya hada da yake ishara zuwa gare shi yana ishara zuwa ga rubutu da kokarin da kamal ibn talaha yayi inda ya kokarin ganin cewa ya haɗa hancin hadisan shi ne limamu ibn lukai yake cewa gaskiya wancan magana ba za ta yiwu ba to shi ne ke cewa da wujuhi ba zai yiwu ka iya kokarin haɗa waɗannan hadisai guda biyu ba ko ka inganta cewa annabi ibrahim ya yi kaciya na ɗan shekara ɗari da ashirin kuma wai ya yi kaciya na ɗan shekara tamanin kuma ka iya haɗawa musamman kuma ɗaya ya inganta ɗaya bai inganta ba shi ne ce za ka iya bayar da amsa ga wannan al'amari ta fuskoki da dama ahadu ba ɗayan fuskoki shi ne Allah lafzahu la yasluhu la sai wannan wannan lafazin na wannan hadisin bai dace da shi ba fa inna hu kana yace istakana wa huwa ishirina wa mi'a sana domin lafazin ya ce wai annabi ibrahim ya yi kaciya yana da shekara ɗari da ashirin ga bayan kuma ya tabbata kamar da imam bukhari ya fitar ya yi kaciya yana da shekara tamanin tazarar shekara arba'in wani burkuta burkuta lafiya ɗaya da shiga ɗaya ba zai yiwu ba الثاني نبي أنه كان ثم عاش بعد ذلك ثمانين سنة sannan sai annabi ibrahim wai yana yin shekara tamanin bayan nan yana yin shekara tamanin bayan ko sai aka yayi kakiran nan shekara tamanin kama an zo an juya kuma ya koma yayi kakiran nan shekara ashirin ɗari da ashirin kuma ya rayu bayan nan shekara tamanin yace ba zai yiwu ba wanda da ya tabbata shi za ya ɗauka a na uku أن الذي يعتمده على تعسر واستكراء قومي lalle abin da yake kokarin ɗaukar hadisin a kai abu ne mai wahala da yake iska tana da mi'atin wa ishirin na sana wa yakunu al-muradu baqiyat min umri ila madan abin da yake kokarin ɗaukar tawilin hadisin ana abu ne mai wahala kuma ma abun kyama ne a harshen larabci larabci na da irin nake ka'idojin idan mutum ya fita da wayannan ka'idoji to sai da mana ba zai fahimci sakon da shi larabcin ko kalmomin larabcin ke so fitar ba ya ce da ya ce ya yi kaciya na ɗan shekara ɗari da ashirin wai abin da yake nufi bafiyat min umri ila mazan shekaru ɗari da ashirin da suka wuce wannan ko a hausa ba zai yiwu ba misali da zai ce wannan mutumin ya shekara ɗari biyu ne a duniya amma ya je haji a lokacin da yake da abin nan saura shekaru ɗari da ashirin ya mutu ya rasu da sai ya aikin haji saura shekara ɗari da ashirin saura shekara abin nan bakiya da mini umri wala mazan saura shekara ɗari da ashirin ya rasu ya je ya aikin hajji yanzu ka ga me me me me wannan hausa da wannan da ko abu da ba shekara shi ɗari biyu amma bai hajji ba sai da ya rage saura shekara ɗari da ashirin ya rasu amma kuma ba kana cikin yana da shekara tamanin sauri kana cikin yana da shekara ɗari da ashirin ba zai yiwu ba da cewa kai ya ce hajji saura shekara yana da shekara tamanin haka akwai ɗari da ashirin a gaba wannan gwargwarin da yi to larabawa ba sa ɗaukar haka suna amfani da tsari na bafiya ko maza shi ne malam zai mana bayani yana yake wal ma'arufu fi mithli hadha al-istimali abin da yake sananne wajen amfani da irin wannan salam إنما هو إذا كان الباقي أقل من الماضي إذا أجنت يسولا شيني مفي كان كان دقا أجنت يوجي فإن المشهور من استعمال العربي في أقالت وبقيت ومفي شهرة wajen salon zance da aka cimma larabawa na kai shine sai a ce kalat ko bakiyar za su suna yawan sawa fi kaza kaza bakiya min ash-shahr fi kaza kaza qala min ash-shahr to akwai salan da idan suka tsaye da zai shine yace annahu min awwal ash-shahr ila nisfihi yuqalu qalat wa qalawna daga farkon wata zuwa tsakiya to zaka ce qalani in sai ka zo ka ce an haife shi kwana tara qalat min ash-shawwal min sha'ban kwana tara da wucewa a watan shawwal kaga kenan ba san yiwu ba ka zo ka ce an haife shi kwana sha tara kada min shawwal bai sha tara ta fi raguwar kwanakin wata to ba zai yiwu ba ba zai taɓa yiwuwa ba balarabe sai amfani da kalar sai idan abin da ya saura ya ci abin da ya yi za ka yi cewa kalar cikin guda ɗaya ce ko kalaunin suna da yawa to daga nan kana wuce tsakiyar wata wani nufi na akari daga rabin wata zuwa ƙarshe sai ka ce baki yadda wa bakina kan misali sai ka zo yau ashirin da ɗaya ga ce kwana tara da suka rage a shawar a sha'aban sai ba zai yi wa mutum ta biyu ashirin da ɗaya sai ka zo ka ce ashirin da ɗaya sai ka ce kwana ashirin da ɗaya da suka wuce a sha'aban wani larabcin na tara kaka ne bai yi ba sai dai ka ce kwana tara da suka rage kamar yadda tara da wata ba zai yi muka zo ka ce kwana ashirin da ɗaya da suka bafiyar da suka rantsaura a sha'aban sai kuma karaka ka ce bai yi ba sai dai take kwana tara da suka wuce kafin ka zo tsakiya abin da ya wuce in ka wuce tsakiya abin da ya saura to shi anan sai bai haka ba sai shi kama da zuba tsanaha da ya zo daga cikin tawilin da ya yi ai ya ci ya abin ne annabi ibrahim ya yi kaciya yana ɗan shekara tamanin yake ya yi da haka. Kama ina matsayar ɗari da ashirin ɗin da ta zo a wancan da yankin hadisin. Yake to sai mu ce yana ɗan shekara tamanin. Saura bakiyar ba ta yi wutar da ke rayuwar shi ba. Bakiyar min umri ɗari da ashirin. Ake wani yiwuwa. Balarabe yanki da kan zai biyu ka. Ke ba rarrancin mu ba ne. wannan na ɗaya da littafin da ibn hajar shi ma duk yana cikin fatul bari sun dai rubuta shi kamar da haka na Duku e e a ce sauran kwanan shida e laraba suke nasu littafi za a duka kallon me ya saura me kuma aka wuce idan abin da ya saura idan abin da aka wuce shi ne kaɗan ya ce kana idan abin da ya saura shi ne kaɗan ya ce bakiya ko bakiya ya ce fa kaulu bi mi'atin wa ishirina bakiya min umri amma annabi Ibrahim ya yi kaciya ya dan shekara tamanin. lokacin yana da raguwar shekara ɗari da ashirin a rayuwa mislu an yi kala lillatai wa ashirin na lailatan baqiyat min ash-shahr kace a wannan watan ai sauran kwana ashirin da biyu ya kare wannan ba hausa bace wala ba ba hausa bace ba hausa bace yace wa hada la yashu wanda ke tona larabci wanda ya halatta ba a tafiya ta larabawa bai halatta ba wa bin lahi tawfiq wanda ke Allah dai shine masani ko kuma da shi na ga Allah wala kitabu kana min al-kitab alladhi sallallahu subhanahu bi hada wa rahima qalilu kafiya na ɗaya daga cikin dabi'u da ayyukan da Allah subhanahu wa ta'ala ya jarraba bada'in shi annabi Ibrahim da su wa idan tala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين yake cewa to fa atamma hunna wa akmala hunna dan da Ibrahim ya cika su umarni ne aka bari aiki ne aka bari a sadan ne yayi shi yadda ake so yace fada alahu imaman lin nas sakamakon yayi abin da ake so sai Allah ya mai da shi shugaban mutane inna ibrahim kana ummatan qanita cikin shi umma ne kuma imam ne da ga kowaɗanne ma'abuta a kan addini suna da bai da nabi ibrahim nasu ne kana samun da yahudi da ke maka nabi ibrahim nasu ne abraham nasu ne in ka samu kirista ma sai maka dai abraham nasu ne in ka samu mai bautar gunki ma shi ma sai nabi ibrahim nasu ne ina na ya kore ya ce ɗin ƙarya ne na musulmi ne kawai makana ibrahim yahudiyya ولا نصرانية ولكن كان حنيفا مسلما كما ما كان من المشركين بالسريان كان سبني ألم إسرائيل كما ما تفكر كما دمتن كيف تكن دسونا كيف تكن كده كرسا إبراهيم kashi casa'in da tara ba ma guje ne amma ar ne dan binni wani ka ibrahim sai dai abraham ya ɗan murguɗan nan dai don dai ya murguɗa kada ya ga a kan a ce uwa amma musa ibrahim za ka yi ganin bawa kuɗi dai shi je ma ke ne a yanzu can ba yadda suka yi da shi ba an bai tun haƙƙi na tsada su su kwashi rabonsu shi kuma bai dawo inda ya kamata a ce na ya ce abin nan ba su da ya zama sai ma ke kenan muzammali wajen faja da su imaman linnan wa kadar wuya har ruwaito annabu awwalu man nakta kana kama takaddama shine farkon wanda ya fara kaciya daga nan sauran annaba suka ci gaba da yi wanda bi ke sahihi abin da yake ingantaccen ingantaccen hadisi اختتم إبراهيم وهو منذ ثمانين سنة النبي إبراهيم يعيش شيئا من شكرا ثمانين واستمر الكتاب بعده في الرسل واتباعهم حتى في المسيح فإنه افتتن فإنه افتتن حكي تأتي تيجي من الجدي وباي أتكن منزلي دمجين أرتزو كان النبي عيسى عليه السلام في لكن جاي كاشيا والنصارى تقر بذلك ولا تجحدون da kiristoci ma kwata a sabon alkawari sun amince da cewa akwai kaciya a dini ne isa ya yi kaciya ban mashi kaciya kuma a dinin ta akwai kaciya amma ba sai to da kasar da shi littafin da ba shi littafin wata garkuwa ce shi da Allah ya kona masa asiri ma kana salatu mai yankin baiti illa muka'aw wa tafiya Allah ke kula mu da su wallahi ba komai suke a ɗakin bautar wai lamo ka a kawai kiɗa ne wa tasbiya sai ɗaki kuma ka je gani da za ka samu shekara cikin yana zuwa ikkilisiya har yanzu ba a sauke ba ba a sauke ba a sauka duk dama ba ma ko ina akwai inda in ka karanta ma masoyin ne maka yadda ɗan kuma mace ta tsayawa na ta Sudah terjadi lagi sudah pula karena kita dengan lima tempat itu saya siwa. Saya juga pada kerja dan uliwa. Saya lagi anda juga uliwa. Manusia putih kini. Asyik ini ada tadi hukuma cuci waktu kasku. Tidak ada permeri kerja kuma itu. Sama di adil tetepan sebagai kaciya kuma tuan kirsta negara bagi kerja sama kaciya lah. kamar su kirru bi annahu harrama lahmal khinzir kamar yadda kiristoci sun tabbatar da cewa annabi Isa ya haramta masa cin naman alade wa harrama kasbal kasbal sabbi kuma ya haramta masa sana'a na asabar ba kasuwanci na asabar wa salla ila safarati kuma ya tabbata littafin ya tabbatar masa da cewa yayi sallah zuwa ga baitul maqdis wa lam yasum 50 yawma kuma littafansu sun tabbatar masu annabi Isa ce azumin kwana hamsin ba shi ne kwanakin da suke na Isa ba yanzu ko su azumin da su abu koya ake in ka fahimci za a gani to za ma ka iya kake cikin ka da yanzu kuma bai lalace ba to ka ganin jinwa ba sai ce na fahimci za ka gane shi yasa na shiga restaurant na loda to wannan azumin kariya ne bai yi shi ba ديبا وهو الصيام الذي يسمونه الصوم الكبير هنا abin da kike babban azumi duk wani abin da yi ba amma maganar kaciya ya yi kuma ya ce shi ya zama tsara ya ce wa idan ya tirmidhi ya zama cikin jami'ul tirmidhi wa musnad al-imam ahmad da musnad al-imam ahmad min hadith abi ayyub ka anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah tabbata a gare shi ya ce arba'un min sunan al-mursalina abu hudu yana ɗaya daga cikin sunnonin annabawa alhayahu na ga wanda haka aka saku amma dai tafhim ne na wasali alhitanu ne akwai na ke rubuta alhayahu sai zo kamar yadda yake a galibin bugun sai da ma'anar kunya kenan zai mana bayani shi a gaba wata asur da sa turani sa turare sunna ce ta annabawa sai sai turare ya fesa wasiwa da yin asuwaki wanne kafu da yin aure aure ma min sunna da nuru salila wa kana zuhri hada hadithun sahihun gari hadithi ne sahih amma gari ne idan ta hanya ta ya ka same shi wa tulifa fi zamsihi an yi sabani game da wasali فقال بعضهم الحياء بالياء والمد wasu ba da su na ce ai alhaya'u ake nufi kunya da ya'un da madda wa kana ba'duhum wasu kuma malaman suka ce alhanhinnahu ko hannahu nafi bin nuni ai da shi annabi yake nufi malaki wa sami'tu shaykhana abul hajjaj al-hafiz al-mizzi na ji malamin abul hajjaj har shakin malami al-imam al-mizzi ya kuma wakila kuma galan da wanda yake kunya da wanda yake laki al-imam al-mizzi ya ce dukkanin sun yi wahayi wa illa ma huwa laqitan kafiya yake nufi nake da sunan al-mursalin da fa waqa'at an-nun fil hadish sai nunun ta kafin ka ce khitan to ai nunin ya kamata zama a bayan matan kama sai ka koma ya ce nake ya ce fata abad daga nan ba sai ka tafi da ka tafi kuma sai aka ce alhayawu kenan ya ce faktori mafin lafawati na ka yi sabani game da wannan lafazi kala ya ce wa kazalika rawahu mahajiri an shaykhul ladhi rawa an at-tirmidhi li aini al-imam al-mahajiri ya ruwaito wannan hadisin daga malamin da wanda tirmidhi ya yi ruwaya daga gari daga malamin da imam tirmidhi ya yi ruwaya daga gari abin da iya samun gyara kenan wanda wannan ke nuna al-imam tirmidhi ya yi wahayi ne ko tafi fa kana ce al-khitan wancan malami ne ko riwaya daga malamin tirmidhi shi ne ce al-hayatu ba sai ce al-khitanu kaciya kada ya ce wa hada qawla wannan shi ya fi min alhayat wal hinna daga kace kunya ko kuma lalle fa inna alhaya'a khuluqun wal hanna laysa min as-sunani kunya dai da ji'a lalle kuma ma ba shi a cikin wasu ta sunni wasu sunnoni wala zakara annabi alaihi salatu wassalam fi khisalil fitra kuma annabi ma bai ambaci wannan a sunnoni na fitra ba wala nadaba ilayhi bi khilafil khital sai annabi ma bai faɗaitar da cewa sai an yi shi ba wani abu ne wanda yake bai kai waɗannan darajoji ba a matsayin suna sunan alfitara ima da ke fasulun wasu kuma ba a sa wannan fasul din ba fasalin bai fita da rajo ne nafi idan mutum ya yi wa kanshi kaciya cikin yi wa mutum ya yi wa kanshi kaciya har wanda ne da malamin suka tona wai ya hannu kuma bai halitta ba shine malik kada da mirwazi al-imam al-mirwazi yace su ila abu abdullahi an ar-rajuli ya sinu nafsuhu an tabbaya da abu abdullahi al-imam amr ibn hanbal kenan game da mutumin da yawa kai kaciya akar makalla mutumin nan ya dace da karantarwar addini ko ya saba shine fakala bari ka ji mata ta manya in in kauya in dai yana da ƙarfin hankali ba kai ki kafiyar ba tare da ratana ba ko karaya to ya halatta ya halatta idan shi ne ke cewa kana da kalla Abu Bakar da kalla da ke ta akbar ne Abdul Karim ibn Haytham قال ليك أبا عبد الله فسئل عن الرجل الذي يختم يختم نفسه متم اللي هو كان شتاكيا kada in kauye ala zalika in dai yana da karfin juriyar yin haka babu ne kada ba akbar bi muhammad ibn harun anna ishaqa haddatha wa anna aba abdullah su'ila an al mar'ati yadkhulu alaiha zawjuha lam tuhsan an tambayi amr ibn hanbal game da matar da mijinta ya tare da ita sai kin mata ba mata kaciya ba yajibu alaiha raqiyan akar maka kayan ya zama tilas a wurin da ita sai an mata kaciya baka da sai ke da fita da sunna tun hakana yace kaciya ne sunna ce ne to ba ce dole ba wa zakara na hawa mas'alatu al-mirwati fi khitani nafsiha sai ya kawo kwatankwacin matsalar mirwati da ita muka fara su da abu abdullahi an rajuli kaza kaza fa kana in kawiya sai ka wannan matsalar sai da lamu bai kawai yana da zalika aka ce aka rama kallafin idan ita matan nan za ta iya wakar da kaciyar tana da ƙarfin halin yin haka sai ce ma a sana kai wannan ma ya ni komi kyau wani abu ne mai kyau amma dai gano kuma abu ne mai wahala ko za ka yi sai kaso ta gudu ko kuma ka ga wannan da wahala wasu ila anar rajuli yuqtilu nafsa an tambaye shi game da mutumin da ke wa kanshi kaciya kada sai ke cin kauye a rai fahiwa fahuwa haka in dai yana da karfin halin yin haka tun da ya manyanta ya yi wa kan shin ya ji wa iya sunnatul hasana amma dai mutum kaciya sunna ce da annabi sallallahu alaihi wa sallama ne kyau wacce ba za a iya barin ta ko a manta da ita to sai a fasu da fasali na uku fi mashru'iyyati game da shar'antuwar kaciya wa annahu min al-fisal al-fitra kuma wannan kaciya tana daga cikin sunnoyi na fitara wannan kalmar ta alfitara suka ce ana nufin hali ko wata tafiya ko wani aiki da duk mai hankali ko da ba wa imanin zai yi shi saboda na wahayi ya zo ne to Allah ya yi umarni da ai ya ta umarni da ai kuma sai ya dace da tafiya duk wani mutum da hankali ke da hankali wasu na suka ce shi ake nufi da fitashin fitara wasu na suka ce alfitara shi ne alhalatu da ma'arifatu da khaliki wa kabulu da haƙi wa siyasi da na ce fitara shi ne wani yanayi ne da mutum zai taɓa halitta kuma ya karɓi abin da Allah ya aiko manzai shi da shi na gaskiya sannan ya gada addinin musulunci kaga an haɓa su da fitara ne an haife su da ita amma kuma suka zo suka fattare ko suka karkace ko suka gudu wasu na ganin suka ce duk wani abu da nisa ta fi kana sha'awar musulunci da ya ce kisara ne kyau da zuba gunsa da kafin shi to ma da yake cewa rufin sai haini ya zo a cikin bukhari da muslim al'imam bukhari ya fitar da shi al'imam muslim ma ya fitar da shi haka imam malik ya fitar da shi a cikin almuwatsa haka imam tirmidhi shi ma ya fitar da shi haka abu dawud da ibn majah da imam an-nasa'i da shi bukhari a cikin adabul mufrad da abu awana da ahmad a cikin al-musnad da abdul razzaq a cikin al-musannaf daga hadisi ne da ya fito abubuwan da suke da dama daga hadisan abi hurairah radiyallahu anhu kan قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس tafi'a karka umarni na addini ne ya dace da tafi'a guda biyar ana fita da kaciya yanzu ka zo gona ta shi ga amfanin kaciyar nan ba karan ce da Allah tun a nan duniya da sai hankali shi bai yi hankali shi bai yi sannan wadin ta ida da aske gashin mara aske gashin mara ba su yi kwana arba'in ita ce ka'ida kwana arba'in wa kasu shari'i da datsa gashin baki shi kuma gwargwadon yadda ya girma haka sun turawa kuma da lallazi na walaku ko da mai lallazi ki da lafu sai su ce ya yi a bar gashin baki mai shi ne baradara amma kuma da kallo da gashin bakin suka bar afganistan masu gemu suka kore su wa takalimul abatir sai kuma yanke kumbuna ana so mutum ya rika yanke kumba amma da ya ga kumba don kaliliya in ka tafi ne ya sa wayar da ta ɓaci wannan ba ba takarar irin shi kai idan kana da hankali haka na mata ta ɓaci akwai ɓacin da idan ta ɓaci kai zo da ta ɓacin maka ai ita mutum na yawa a hararo ta ba a hararo ta to sannan wannan kulke rufi ya fi jagakin hammata idan ba zai kuma sai a sa kayan na'ura a ciki ko a yanki to da in za a wahala muna hadisi ne ingantacce fa da alal fitana ra'sa fitanin fitanin fitara sai sanya kaciya ita ce jagorar dabi'u na fitara wa inna ma kan zahabi ila fitar min fitara wannan abu ayyukan guda biyar an lissafa su ne daga cikin dabi'u na fitarar mutum ya dan fitara ta iya hanafiyyin ملة إبراهيم ومن الفطرة ميكير عير النبي إبراهيم وهذه الخصام أمر بها إبراهيم وأمر بها إبراهيم وإن أيك رسول ألا رسول النبي إبراهيم رسول هو أرسل النبي إبراهيم رسول وهي من الكلمات التي ابتلاه ربه بهن كما سنة كلمة ألا أبيت يد ربي النبي إبراهيم رسول كما ذكر عبد الرزاق عن معمر عن طاووس عن أبيه عن ابن عباس في هذه الآية قال ابتلاه بالطهارة ألا يا جرجيش دين سرج يسرج خمس الرأس إن التسرج أنا ذكر أن خمس الرأس حركة إلى الصبكة دقائق جمهوري ورأيون الدنيا kowane ɗaya ne da su duk wanda baya yi za ka same shi tuntu ne a cikin mutane kazzani ne in kuma abba ta bayyana ba to bai gane ba a kunci yake rayuwa yanzu ya san ababen da hukumar lafiya ta wasu tsinkin duniya ta kawo ne bilbon na ita musu ana dikawa eh ayi kaza ayi kaza sai ka samu ɗan hukumar da ta hukumar lafiya ta ce ayi kaza yanzu annabi ne yake wanda su wa'incan nasu za su iya fitowa su ta yaya ta ayi daga ba su ce kuskure ne sai sun zura ma mutane ai daga da an yi haka haka za ka ce in haifi yaro ba sai an ba shi nonon uwa ba kafin ka an kara ɗan goma halaka suka yi tashi shi Allah ya ce a kaya ta yaro to ina amfanin zuwa ta ka za a ce kai makaranta ko ke zo kawai an ce ina uwa ka ba a yaro nonon mama ai yaron in bai sha nonon wannan ba ya ta shan madara sai ta hazaka sai daga baya ya ta kanta kuma ta zata ta wayi ai ba ai kamar nonon uwa ba to dai ke doki mai baki ya gudu sai ta kai da ya tsaye bayan kuma amma dai ka gane za a halakar da su wani yaro an ci cuta mai madara ya taso ido tudu tudu shekara sha hudu bai iya fatiha ba a ga shaba mai na daga babu ko kuma an kai shi bai ganewa haka dai za a yi ta rarrafawa kuma iya fata hafi ya da ta lafiya kaga da sauki yan wahalar kawai ko yan takura ta duniya ce to waɗannan ɗabi'u dukkan su ɗabi'u ne na tsafta hamsin fil ra'ayi biyar a kai jiki wa hamsin fil jasad raguwar biyar kuma a jiki allati fil ra'at waɗanda shi a kai su ne kasu share da tsakashin baki wal mazmazat da kurkurar baki wani sai ya kuri ta ruwa wa siwa ku da asuwaki wa farkon ra'at da raba gashi an tashi a raba gashi nan tashi a raba shi biyu a wurga wani nan wani nan wannan banda mu yadda yadda ya tashi ne da ya karanta a samu lada sau da biyayya ko mun ce maza ne ba zai yi ba ai muna ba zai rabu ba muna ma a haɗa yake wata littattar wanda kuma suke nan ciki su ne takalimul abatar yanke kumba wa halkil ana da aske gashin mara wala mita da kaciya wa natkul ilmi da tinge gashin hamata ko yanke wa kaslu asal al-ghaib wal bawl bil ma'i da kuma wanki gurbin bayan gida da tsari da ruwa ai sarki da ruwa wanda ba mu yi ne muke yin wannan suna da toilet sai ba ake wani fitarar ruwa ma aka wani rika da wai musulmi kaza ne kuma kai har ka yadda wanda in baikin kawai dan adam na da mantuwa ai kai kayan da wani ya taba ba za ka taba su ba amma haka za ka tafi wurin su ka sai ka siyo fanki an ya ta riko shi tsirara ka ta adena ka san dai taba da su ayyo ba ka sani ba ka tafi gida ka san toilet ba ta daina be ba idan wani abu ya maka ne cikin sai ma su ba bacteria da virus aka nake cewa da yake nufin labarin jin ya kai a rubuta dai man ke gaskiya kai ne ya kake tsammanin inda mu ne su ne mu wala in kuma da mu ba kira ne za ce ku ne ne shigowa cikin mutane saboda muna yaɗa cututtuka to da Allah ka mu ne yan gayo mu ne yan gayo in ka matsayin rana ta tafiye da ake zuban nan yanzu za ka san cewa eh magana da annabi Musa nan ya faɗa ma tsaniri la nisasa baina laka fil hayati an taqula la nisasa dole sai wanda ka faɗa maka la nisasa gare nesa nesa nesa ita wani fitara ta fitara ne dabi'u na fitara kana biyu ne fitara ta ta'allaku bil qalb akwai dabi'u da ke da alaka da zuciya wa hiya ma'rifatullahi wa mahabbatihi wa isani shi ne sanin Allah da son Allah da fifi da Allah ana ma ciwo a kan ruwan da ba shi ba nana dara fitar da ruwa yake yi an kawo maganar Allah babu wani kuma da za a kawo a kokarin ruwa masu ba zai yi ba ya ce wa fitaratun amaliya ko kuma ɗabi'u na aiki wa iya hada ila kaisan su ne wa'in nan ɗabi'u kaga su aiki ake zuwa yi fal'ula su zakkin ruha wa su sa'irul kalba ɗabi'u da ke da alaƙa da zuciya suke sarkake rai su tsaftace zuciya wa saniya su tsayyaro da bada na biyu kuma sai su tsaftace jiki wa kullum minhu ma tahuddu al-ukhra wa tuqawwiha masu tsarkake zuciya suna taimakawa masu tsarkake jiki masu tsarkake jiki suna taimakawa masu tsarkake zuciya suna ta aiki suke kamada da kamada wa kana rasu hitarati almadan alhitan shugaban kyakkyawar ɗabi'a da ke da alaƙa da tsaftace jiki ita ke yin kaciya kama ta zarkuru hutu da fasilin tabi'i insha Allah kamar yadda za mu ambata a fasali na bakwai nan gaban Allah ya so. Yake wa musnad da Imam Ahmad ya zuwa cikin musnad na Imam Ahmad min hadisi Ammar ibn Yasir qal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-fitrati aw al-fitrati yana daga dabi'u na fitra dabi'u kyawawa da suka dace da dabi'ar mutum ko kuma dabi'u na fitra da suka dace da dabi'ar mutum al-masfadatu turkurar baki wa lissin shaku da shaƙa ruwa wa kasu sharimi da daɗa gashin baki daɗewa ba a ce shi gaba ɗaya ba kamar da nan malike wasewa da asuwaki wa taklimul abu a fari da yanke kumbana akwai marar da suka kera ɗaya da suke ladabi duk alhaji ka yanke in ko ba ba ka shirowa da wuri sai zama da yankan kumbar ka ya rika zama alhaji saboda juma'a ka wayi gari idin mako kuma ka fito kyar kama wani idin ma sallar na shekara sau ɗaya haka za ka ya zo da kumba kamar mitin kare wallahi ma da haka ramadana tun rana ke rike su a yanke kumban nan ban samu yanayi ba kama kuma an karɓo rinki ya je jin sabi shi ya je mafi lamarin da alaihi sa'i ma ma sai da aka gama yi ba amma kuma ko a wurin jin sabi ka ita wani yanke rukun kumba ne ana yi kana kallon kai kila ma an ka san duka ana yin dukkan barka da kallon mata ya bibi ta da kwata sun yi hajji la ya mawa inda su ne sun nuna wa gaslin baratini da kuma wanke baratu baratun shi ne kan yan yaro a ce asalin wannan umarnin ya zo ne don kawar da laraba da wasu muguwar tafiyarsu ba larabe a jahiliya kafin musulunci bai san wanke hannu ban yadda abinci sai ta alale ya fito ya sha taushe in dai sun so da ya an gama haka ya fita duk abin da ya zo duk birnin kwatsari a hannun nan kan ya yan yatsun kamar nan ya yi kan kumban nan da wannan farin da gefe cikin kumba da farin yatsu shi ne barajin su wanke su ɗabi'a ce ta fitara kuma har yanzu tana nan kan ce ta yi ce cikin mutane wani kulhindi da aska gashin mara wani istihilal a da tuske gashin amata wani istihilal da aska gashin mara wani istitan da kaciya a wani bugun ya zo wal intibahi ko al intibah da istinja kamar yadda ya faɗa a can da su asari ga'i wal bawli bil ma in mutum yayi bayan gida ko yayi wanka a ko yayi ri abin da fitsari ya wanke da ruwa wasu malamai suka ce in ce ba daga nazar ku ne in ya tsarkiyar ka yayyafa ruwa don kaucewa kokonto yace wa kadin tara kada hada idan kai sanu hasi wa kadin tara kada ka sanu fitara fi sahara to na ba yanzu dai wai san dabi'u na fitara sun tattara ne wajen tsarki da tsafta wa akada al-fadalat al-mustaqadara da kuma kokarin tsebe ko kawar da abin da ya fito na kazanta annabi ya hadimu har shaitan waɗanda shaitan shi kuma irin su yake so su zauna a cikin mutum wa yudawiru amin bani adam yake kokarin makwabtar da su ga ɗan adam wala ubil kurlati ittisalun wa ikhtisasun to idan har an ce najasa za ta iya tsayawa a kan kwarin kumba da kwarin yatsu ma da yake to min ba da aula shaitan shi kuma ya zuba gubar shi da datti shi da kazantar shi a lobar da ba a loba ta kaciyar kaciya. Ittisalin wannan suna da kyakkyawar alaƙa. Kenan datti da kazanta da zanjanta suna da alaƙa da rikin kaciya. In dai har suna da alaƙa da yin yasu. Waktifasun kuma suna da alaƙa ta ki musamman da ke yi. Sana kai mu. Alayhi bil faslin sabi'i insha Allah. Wannan ma bayanin za mu zo kan shi a fasali na bakwai. وقال غير واحد من السنة يدا متين ديري لما كبا تانا دري من صلى وحج وقتنا فهو حنين duk mutumin da ya yi sallah ya yi aikin hajji kuma ya yi kaciya wannan mutumin ya hau turba ta miƙaƙƙen addini irin na ta bai wurai falhajju wal qitalu shi'arun a falhajju wal qitalu shi'arun hanifiyya da hajji da kaciya shine tambarin cewa bawa yana kan tafarki na daidai kama kaga hajji in Allah ya hore wa mutum dan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha yace wa hiya fitratun lahi allati fatara an-nasu fatara an-nasa 'alayha gini ne na ɗabi'ar Allah da Allah ya tafi an tattara mutane a kai ina hadisin Abu Hurairah wanda Imam Bukhari sun tsoro kan yake ta kullu mawludin yuladu ala al-fitra ko kana da shi hadisi tawar tabi'a da lakin ya da mutum karya a da niyya da kai zai yana da kasar yi kaciya da kai zai bukaci ya yi kumba duk da gashin amurka har da gashin mara da kai da kai zai da yawan mutane ya tsari ya tsarki amma in ka ga mutum in ya yi tsari ya tsarki ya haɗu da miyawa sun kai shi kan baro tun a duniya babban kuskure sai ya ce lahira ce shiri ba. Zuma da ke takalar ra'ayi, ra'ayi al-Numairi, yukhatibu Abu Bakar radiyallahu anhu yana magana game da Abubakar Allah ya yarda da shi amma wannan zai romantiki ba zai yiwu ba to shi wannan arra'i din sun ce an haife shi a shekara ta casa'in bayan hijira shekara ta casa'in ta casa'in bayan hijira bayan sai na Abubakar ya rasu shekara ta sha uku ko sha hudu bayan hijira shekara wajen saba'in da bakwai a tsakanin shi da za ka ɗauko shi kace na magana game da abubakar ya sa bari suka ce nan wurin akwai wahayin da shi ma ibn qayyim wani abu ya jani kuma idan ka koma littafin shi na shifahu da ali da sabati wal qadar wal ta'ali ya kawo wannan baitin amma da ya sai ce kana sha'ir kawai kawai kamar da wani mawaƙiyanci in ka ce kana sha'ir yukhatibu ababakar zai wani mai waka ya ce game da mulkin abubakar a baka ce kadar ra'i yau ka ɗiwa abubakar ba zai yi ba sai dai ko ka bar ra'i ka share abubakar ko ka share ra'i ka bar abubakar amma ba za ka haɗu ba ta zai shekara saba'in da bakwai ba kaɗan ba ne shi wannan a ra'i da ɗan ƙabilar numairu ne mutum ne mai fasahar da sunan shi ubaidullahi ibn husayn ibn muawiya ibn jaddal wani ne a watsa ya bai wa ƙabilar su kan nomayin kariya iya kariya kuskuren da aka samu shi ne sai ya goyi bayan faransa wanda sai ya rubi sun san da faransa da jari ba sa shiri mutanen nan za su kowa mutanenne ne a waka suna kai tana kamfin faransa ɗan kamfin jari za su ta ya karɓa ita wannan ƙabilar ta an nomayin ƙabila ce daga namiru damisa wala sunan da ya yi in dai za su tunkari yaƙi su yi sun yi nasara suraka har su suke a kira su da suna to kawai sai shi wannan mutum sai ya koma ya koyi bayan faransa shi ne jarir ya ce eh lallai za ka ga rashin mutunci kuwa sai na sauke maka idan kaloli kam shi ne ya zumbuto mashi wata waƙa ta zambo wanda a ƙarshe kuma ta nakasa kabilar sai dan kabilar ya fito a ce a ka an naka numairi sai ce da bal ana amiri ya canza zai yi ce numairi ne yara za su yi mai yi kuma wallahi saboda kabila sai kan hadarin ba a cikin kabila yana cewa fakat dukkan fa innaka min mutin numairi sallar da mana baki karin sa idan kamar kamar wurin nan saboda kai dan kabilar numairu ne ba na ka'aban ba na wala kilaba ba ka isa da kai darajar ɗan kabilar kalmu ba a ɗan kabilar ka'ab ba ko ɗan kabilar kilab ya ce wa ɗan gobe a shiyuku bani nadirin alal mizani ba ba na garin ba ba da za ka ɗauko dattawan kabilar numayin duk dattawa ka dole ka akan take to ba san kimar sauro ba ba su da amfani kawai yi wani shafi yake cewa fa na sallan ilabu ala numairin ya Allah sai ikon ka karka ya ce wa ɗan mai. Da da ba aka yi waka, nuna da yanka tsaka ne ya ce wala su ya kuburu ko mustahaba kaga yanzu yayi yana magana da rayayyun ku yace Allah duk dan kabilan zumairu mai rai da matacce ka kaya da mai Allah wanda suka mutu ma ko ruwa kuka yi a wani sabon sannan mugu ne mugu ne yayi wani gaske yake cewa idan ka mata da gairin salati wutire idan ka samu mace a kabilan zumairu ta tashi da daddare ba zan ce wuturi ba mu'aidun mu'aidan nauni bayan ta yi barci kamar karfe uku ta tashi ya ce wallahi an da mata likilama shenge kare za ta haifa duk in ka ji mace a kabilar numairu ta tashi uku na dare da sami ku bar kare za ta haifa duk sun zama karnuka ya ce wa ya ce idan an lafi nisa'u bani numairu idan matan banu na mayar suka sauka ala tibaraki kabba ta tura ba ya ce wallahi duk inda macen kabilar numair ta sauka a wani wata kasa to filin kasar ya zama daga ta har abada da ku kiyaye da kun hango matan su kurka gidajen to wannan tafira ita ce ta zafaya duniya kan da suka yi ko daga nan sun lalace kasida daya to za ku yanzu su ne masu yanki ma ba a kenan amma ta yanzu zai bayar ba haka kuma gobe kuma ya dawo maka da in yi kaje na zakin ka ba kai mai kashi mai dali ba ne in kai wani zai yakin nan da ka yi wannan wakar kun mutum rafi ko mutum abu kan yace a khalifatar rahmani innaka ma ashau a khalifata ayya khalifan bayin Allah ne rahama innaka ma ashau inna ma ashau mu da ta gama taron jama'a ne kuna ba masu abin nan ni kauya da tafiya a ko karkata ga addinin Allah na gaskiya yace nasjudu bukratan wa asila muna sujada muna sallah safe da yamma arabun nara billahi fi amwalina mu wasu al'umma ne na larabawa da muke ganin cewa hakkar zakati akwai hakkin Allah a cikin zuka dukiyoyin mu na fitar da zakka sai ka hauka karbu yan kabilan numai wanda yana isharar kenan kamar kila baba'i ne ya yi waƙar ba wani kakan shi ne ko baban shi lokacin da sai na wakar ya haka rundunoni za a yaƙi kabilun da ba sa ba da zakka shi ne wani mawakilin kabilan numai ibn yake cewa arabu mu ɗan numayru wata kabila ce ta larabawa na rajin layi fi amwalina haqqat zakati da muke ga dama mu akwai hakkin zakka a dukiyar mu munazzilan tanzila wanda aka saukar da shi iya saukarwa tun annabi na dare suna ka mai garin dinar ka gida ka turo sashi ya zo kabilan numayru ya fata wanda ya ji nuna cewa ba a ra'i al-numayru bane ya faɗi wannan maganar wanda da yake shahadi ne dangane da abin da ya faɗa to sai mu zaka tani sai mu tashi a garuwa fasali na hudu ya Allah ko alhamdulillah da ila illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah